أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم يا همة الشك ادري لنا بهذا المهدر والتاض فيه بنظرة تاتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna cikin littafin nan mai albarka ya bututul farida fi tariqati tijaniyatil ahmadiyya za mu tashi a ina fasali faslun fi shuruti muridid dukhuli fil ahmadiyya faslun fi shuruti muridid dukhuli fil ahmadiyya dama a baya karatun da muka yi last mun yi magana game da mukaddami wurin talkini ya kai makwara gurin faɗin sharuɗa ta kamala na mai shigan ɗarikan tijaniya da kuma sharuɗa wanda yake nasiha dole ne mai shiga ɗarikan tijaniya ya kiyaye su wannan babin zai gaya mana wa'innan Imam Nazif ya ce fa in rumta akhzal wirdi faktar muqaddiman taqiyan sahih al izni khair al ajillati fa in rumta akhzal wirdi idan inayar Allah ya jaka sai ka ji kana kwadayin ka karbi wurdi na shehu tijani faktar muqaddiman ka ka zaban makanka shehi dake kaddamarwa yake gabatar da mutum cikin ɗarikan tijaniya. Wato ba kowa za ka ɗauka ba ya gabatar da kai cikin ɗarikan tijaniya, ya gabatar da kai cikin wurdin shehu tijani, ka zama ba tijani sai ka zaɓa, sai ka zaɓa abin da yamun da zishi ke nufi kenan. Ka zaɓi shehi mai gabatarwa zuwa ga ɗarika, kafin ka shiga ɗarikar. Ka zaɓi shehi wanda shi zai gabatar da kai ya laƙana maka wurin ɗarikan tijaniya. ka zaɓa, in so samu har istikhara ka yi, domin shehinka shi ne addininka, ba ilimi ba ne, ba a duba ilimi wurin neman shehantaka, ba a duba tarin ilimi, ana duba ɗabi'a ne, a duba kyawun halaye, a duba biyayya ga addini, a duba dattijantaka wato mutum kamewa, a duba sani da Allah. a duba biyayya ga Allah in daga karke sai a duba ma ilimi in ba ka ban ka bi mai ilimi babu waɗannan sai ya taimaka ma shedan akan ka ba zai taimake ka akan shedan ba me yako ya taimake ka akan yaƙi da shedan sai ya taimaka ma shedan akan yaƙi da kai sai daura ka akan wasu condition shikenan kuma ba wannan bane manufar sufaye ko tijanawa ba wannan bane manufar yan faila na ka zaɓa ka yi istikhara ka yi bincike da sosai kar kuma ka wakilta wani gurin bincike ka bincika da kanka ka duba da kyau ka kula ka zaɓa mai gabatarwa ta ƙiyal mai tsoron Allah ka ji na farko mai tsoron Allah ba ilimi ake dubawa ba da yawa mai ilimi baya aiki da ilimin shi kuma fajiri ne fasiki ne a ta mai tsoron Allah na biyu kuma ka zaɓi sahihan izini mai ingantaccen izini cikin muƙaddamantinsa kuma cikin shi ma ya laƙana wa wani khairal ajillati kuma in ka samu muƙaddamai sun tara duka waɗannan sufofi to ka zaɓa fiyayye daga cikin shugabanni fiyayye daga cikin shugabanninsu wato dukansu ɗabi'arsu to ka zaɓa wanne ne babbansu ka zaɓi fiyayyen manya shine khairal ajillati kuma fiyayyen manya. Sannan bayan ya zama haka samun muƙaddami bai ingantaccen izini da wannan sifar sai kuma na biyu ta halla ana wuradin mashayiki kulliha. Wala taksha anta fihi mal khatmi qudwati takhalla ka hofanta ka tube ka bar ana wuradil mashaiki shine takhalla an ka bar ka hofanta daga wurdan sauran shehannai wanda da kake cuɗanye da su duk wani wurin da ka karba a da na ɗarikan shaziliya ko na kashabandiya ko ƙadiriya ba dai wurin ɗarikan shi tijani ba to yanzu za ka karɓar shi tijani ka bar su dukansu wala taksha kada kuma ka ji tsoron shehin da ka bar ɗarikarsa a kar ka ji tsoronsa an tafi himal khatim ka sani kana cikin shinge kana cikin iyaka na shehu tijani ka ko wanda ke cikin iyakan shehu tijani na cikin iyakan manzan Allah kurwati wanda yake abin koyi na. Farabbul himaya haƙiƙa. Ai, shi wannan mai iyakan, shi zai kiyaye ka min kulli mihinati, daga dukkanin wani musiba wa min kulli haulin ko wani bala'i, ya sha da ake jin tsoro wa musibatin wa musibatin ko daga duk wani musiba. Fa'anta bi mar'an minu. Sannan ka sani cewa kana karɓan ɗariƙan tijaniya, to yanzu a gurin ganin shehu tijani kake, wato kana maganansa ne, wa masma'in kuma kana majiyarsa ne, kana karɓan shehu ɗariƙan shehu tijaniya to ka sani yanzu da me kai, ka san ko da bambanci da wanda babu wani mai shi da wanda akwai mai shi. Idan akwai mai kai to zai rinka kiyaye ka, idan ko baka da mai kai to shi kenan za ka kiyaye kanka. to ka sani kana karɓin ɗariƙan shi tijani ka zama a maganansa da majiyarsa. Wayar aka fi duniya wa ukura bi himmati, shi ko zai rinka kiyaye ka a duniya da lahira da himmarsa, da himmarsa, walazimu, sannan ka lizimci wannan ɗariƙan tijaniya, ɗariƙan na tijaniya ma hayita. muddin rayuwanka wato abin da ake nufi shine in an karɓa ba a bari in an shiga ba a fita don haka rizumci wannan ɗariƙa muddin rayuwanka tasmu alal wara in kai haka za ka ɗaukaku a kan talikai baki ɗaya duk talikai za ka ɗaukaka a kansu musamman waɗanda ba ‘yan ahalin ba wala ta turkanu kada ka bari bayan ka karɓa sai kai mummunan cikawa kamar yadda maimunatul murid ke cewa wa man li ba'di ma taqaddama nabaz yakhsiru fi ad-darain in kana akhaz wa zal wa'id qala wa khairul warad li shaykina li shaykina ya qazatan bila mira da karka bar wannan wurdi bayan ka karba fatujza bi hasratin sai asakan ya maka da nadama wanda ba shi da iyaka da asara Allah ya kiyaye wala ta tahawan fihi sannan kada ka rinka sakaci da shi wurdin nan naka min ba da akhzi bayan ka karba fakan mubtalan da yawan 'yan uwa an samu wanda aka jarabce shi bi kulli baliyatin da dukkanin wani nau'i na bala'i liza saboda sakaci da dariƙan tijani da wurdin dariƙan tijaniya ko kuma saboda barin ma wurdin gaba ɗaya da yawa an samu wasu wanda mubtalan bi kulli baliyatin an jarabce shi da dukkanin wani nau'in bala'i kuma ba komai ya ja masa ba liza saboda bari da kuma yin sakaci da shi shi jani ya ce yana daga cikin sakaci da wurdi ka jingina ka jirkita wurdin safe har sai zuwa wurdin yamma ka jinkirta wurdin safe har zuwa wurdin yamma dan haka Allah ya kiyaye wa akhizu wirdi wirdi ghairihi ba'da wirdihi فمنسلخ فمنسلخ حقا عن الأحمدية وآخذ ورد غيره بعد ورده sannan ba a karɓan wata ɗariƙa bayan ɗariƙan shi tijani domin kuwa wa akhizu wirdi gairi wanda ya karɓi wuridin waninsa ba da wirdi bayan ya karɓi wuridinsa fa mun salihun hakan to abin tubewa ne tabbas an al-ahmadiyya ci gabarin ɗariƙa kana karɓan wuridin wani ka bar ɗari ta Allah ya kiyaye. Siwa ma sai dai iza ba idan ya tuba min ba'd min wurdi gairi daga wannan wurdin idan ya tuba tuba ingantacciya wajaddada kuma ya je gurin shehi ya sabunta masa lakin sai da shi ma shehi kada ya jaddada masa bil uhudi face da alkawari alwasiqa kakkarfa wannan kenan fi ginad daraini min gairi sarwati wa fi almuna wal izzu min gairi usbati sannan ine maka bishara ka sani a cikin wurdin nan naka a cikin ɗariƙan da ka karɓa akwai gina dare na akwai wadata ta duniya da lahira min gairi sarwacin ba tare da kuma tarin arziki ba za ka ganka a wadace amma kuma kai ba wani mai kuɗi ba saboda lamuni na khatimul auliya ne an maka lamunin wadata ko da baka tara ba za ka ganka a wadace Allah bai hana ka komai baka buƙatar komai baka talaucin komai baka fataran komai gashi kai ba mai tarin dukiya wa fihi munasabi ne maka bishara ya kai wanda ya karbi wurdin alkin shi tijani ka sani a cikin wurdin akwai samun cikar buri wal izzu da samun buwaya idan shine abin neman ka min gairu usbatin gashi ba tare da dangi ba ko jama'a ba ka da bukatan jama'a amma Allah zai baka buwaya da cikar buri ba ka da tarin dukiya amma Allah ya maka lamuni na arziki da wadata wannan kenan wada zaura kulli al-awliya bit tawassuli tawassal bi khatmihim bi kulli muhimmati sannan wada zaura kulli al-awliya kabar ziyaran duk wani wali ya daga cikin sharɗin shiga ɗarfin shi tijani ba a ziyaran wani wali na gabar ziyaran dukkanin waliyai na sauran shehantaka, bitta wasuli ziyara na neman madadi da kamun kafa. An gane? Zuwa ga Allah. Tawassal bi khatmihim, a ka yi kamun kafa da su ka kama kafa da shi. Bi kulli muhimmati cikin dukkanin wani abu mai mahimmanci da isauka maka, na duniya ne ko ta lahira. Wannan dinna maka bayani akan istighasa kuma a karatunmu na farko-farko mun yi magana akan tawassuli da istighasa can baya ma da yayi magana akan shi janna kiyaye kada himmarsa duka wannan magana ne akan istighasa da kuma tawassuli mun koyi magana akan su mu ne muka faɗa haka dan haka kai da ba ahalin ba baka da baki akan mu mun ce muna nufin tawassuli da istighasa da wa'annan maganganun namu kuma mun kawo hujjojinsu a karatun baya wannan kenan ba mu da bukatar mu ta nanatawa وأنزل ببابه جميع النوائب فتكفى همومها بأسرع لمحة وأنزل sannan ka saukar da jami'an nawa'ibi duk wasu musibu da suke damunka ko da suka sauka maka bibabi a kofar bakin halar shehu tijani kana yin haka fatuk fahumuha sai a isar maka da bakin cikin wa'annan damoyin bi asra ilamahatin da sauri fiye da saurin kyaftawa domin shujjani yana ba da taimako ko mun yi magana kan istighasa neman taimako wannan kenan wada zaura kullihim biduni tawassulin bizalika qad ajaba ba'd al-ahibbati sannan bayan haka ma wada zaura kullihim kabar ziyaran dukkanin waliyai na wani dariƙa biduni tawassulin ko da ba ma dan neman madadi ba ko da ba ma dan kamun kafa da su zuwa ga Allah ka san ziyaran waliyai da nufin neman madadi shine aka hana amma idan ba dan neman madadi ba ba hana ba to shi bin shi imamun nazifi yace har ba ma dan neman madadin ba ma ka bari kar kai saboda mene kar garin mutum bai da sani sai ya je ya halarto da bukatarsa shikenan an gane da kyau kamar da imamu malik ya hana azumin sitta shawwal ya ce makaruhi ne saboda kada jahili ya haɗa azumin sitta shawwal da na ramadana an gane da kyau don haka ana ganin a bari kawai saboda kar garin an ce ka za ka iya ziyaran ba don neman madadi ba garin ziyaran ba don neman madadi ba a zo a nema madadin bizalika da hakan nema ba'dul ahibbati wasu daga cikin shehanne manya-manya wanda suke masoya kada ajaba suka bada fatawa wala ta tsaffal in aratta salamatan على الأولياء واقنع بذا الختم قدوتي sannan wala ta tattaffal kada ka rinka bibiya kana tsakura ba tare da gayyata ba tataffuli shine mutum ya rinka bibiyan abu ya ta tsakura yana tsince tsince ba tare da an gayyace shi ba ka je nan ɗakin ka yi tsince-tsincen abincinsu an zuzzubar ka zo ka ta tsince-tsince ka koma gurin wancan ka ce can misali ko ana walima ka je can ka yi tsince-tsince ka yi tsakura ka yi biye-biye ka koma can ka yi karka yi haka karka yi haka gashi hannu kai ne gurin wancan kai ne gurin wancan ka je can ka je can a'a in arabta salamata in dai kam kana son kubuta in dai kana son ka tsira ka bar wannan kana so ka samu aminci ka samu salama a addininka da duniyanka da layarka to ka bar wannan ka bar yin wannan alal auliya ga waliyi wa kana kai dai ka wadatu bizal khatmi da wannan cikamakin urwati abin koyi ka wadatu da shi karka ta bibiya kana ta tsakura ka je gurin wancan ka je gurin wancan ba ma a gaice ka ba a ka wadatu da shi tijani wa ma ziyaratul quburi wa ikhwatin fala tatrukannaha biduni mashaqqatin amma ziyaran kaburbura Allah ya sa an gane kaburburan musulmai wa ikhwatin da kuma ziyaran ƴan uwanka dariƙan shehu tijani ko ƴan uwanka cikin zumunci ko ƴan uwanka cikin dangantaka ziyaran waɗannan fala tatrukanna karka batta gaskiya kai daure karka bar wannan ziyaran biduni mushakkatin in dai ba tare da wahala ba in dai ba tare da ɗaurawa kai ba, in dai ba tare da ƙuntatawa ba, kar ka sake ka bar wannan. Domin ziyaran kaburbura abu ne wanda manzon Allah ya umarta a yi, wanda kuma ke kankare zunubi kuma ke ƙara, ke ƙara farkar da bawa. Haka ziyaran ‘yan uwa yana daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man zara akhan lahu fillah na dawo munadin an tsifta wa ɗaba mamshaka wata bawwa'ata min aljannati manzilan. manzo Allah ce dan uwa ya ziyarci dan uwansa mai kira zai yi shela yace ka tsira ka rabauta inda ka taka ma ya rabauta kuma an baka aljanna na karka bar wannan haka ziyaran zumunci karka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rahima shajaratu minar rahman man wasalaha wasaltu wa man qabaha qadatu in Allah karka bar wannan in dai ba da wani kunci ba fala tatrukanna kada kai sakaci ka bar su عن المصطفى زوروا القبور عن المصطفى زوروا القبور تزاوروا ولا تتجاوروا لخوف الضغينة عن المصطفى يازو حديثي daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zurul qubura fa innaha tuzakkiru al-akhirah ku rinka ziyartan kaburbura domin ziyartan kaburbura suna tana ƙara tunawa da lahira dan karka bar wannan tazawaru sannan ku rinka ziyartar junanku ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rinka ziyartar junanku tazawaru ku rinka ziyartar junanku zurgibban tazdadu hubban wala ta tajawaru kada ku rinka makoceceniya da junanku a a ziyara ya fi makoceceniya wato ku zauna a nesa wannan na can wannan na can amma kuna ziyartar junanku ya fi fiye da akan cewa ku ce to shikenan da a ce ai haka wancan gidan shi a dawo nan a dawo nan duk mu haɗu mu zauna a guri ɗaya mu makwabtaka da junanmu to kada ku yi haka ba wai don haramun bane a'a ba don kuma aka ce ku ya gaba li khawfi daginati dan ji muku tsoron kar kulli ya shiga tsakanin tunda an zo kusa to sai ga wani abu na faruwa shikenan sai wani sai wani ya rika kullatan wani ya kullaci wani wani ya kullaci wani tunda an zo kusa mafi yawanci alaka ta fi kyau idan ana nesa ana ziyartar juna fiye da a ce an zo kusa ana makwabtaka shine tazawaru ku ziyarci ku yi ziyarceceniya ga junanku amma wala da tajawaru kada ku rinka makwabceceniya ba dan haramun bane domin ziyarceceniya ya fi makwabceceniya Allah ya sa an gane ومن زار غير الكتم لا إذن عنده ولو دام يتلو ورده كالوظيفة ومن زار غير الكتم دم متمن دا aka gaya masa waɗannan abubuwa sharuɗa na shiga ɗarikan shi tijjani cewa babu ziyaran wani wali sai ya taurin kai ya je ziyarce wani ba shi tijjani ba kuma ziyara na neman madadi to la izna inda hutu daga ranan ba shi da izinin ɗarikan shi tijjani walau dama yatlu wirdahu ko da ya dawwama tsawon rayuwarsa na karanta wurin shi tijjani kal wazifati kamar wazifa ko zikirin juma'a ko da ya dawwama yana yin su to ba shi da izini ba ba tijani bane ba dan dariƙan shi tijani bane falam yantafi bihi wala bi mazurihi li'iradihi yujza bi kulli raziyati falam yantafi kuma ya sani ba zai taba amfanuwa ba bihi da shi tijani ba zai taba amfana da shi tijani ba wala bi mazurihi kuma ba zai taba amfana da wanda ya ziyarta ba. Domin suna cewa duk wanda shehanne suka karya shi, to babu wanda ya sai ɗaura shi, Allah ya kiyaye. Ko da kyama, ai ƙaramin misali zan bada, ana ji? Ko mai karaya ne aka ce idan mutum ya karye ya zo ya ɗaura shi, an ce ba a zuwa gurin kuma wani mai karaya ya ƙara taɓa, ko ba ka wani? To in dai haka ne, to ya za a ce kuma ka je zuciyarka ta kari ka je a gyara maka ita kuma ka koma gurin wani ai shi kenan kuma ya jagula kenan kuma shi ba zai iya gyara ba kuma wancan ma shi kenan kuma ya lalace to wannan kenan ba zai amfana da shehu jani ba kuma ba zai amfana da wanda ya ziyarta ba li iradihi sannan kuma yujza ya sani za a sakan ya masa bi kulli raziyati da dukkanin wani musiba li iradihi saboda kau da kan da yawa shi tijani ya karba ya kuma kau da kai ya wurgar to yakhsuru fi darain in kana akhaz kenan zai yi asara a duniya da lahira Allah ya kyauta Allah ya kiyaye faman ziyaratu tawassul mutlaqan huwa ruhu wa ussun bi kulli tariqati faman ziyaratu tawassul ka ga hanin da aka yi na ziyaran kamun kafa da neman madadi da aka hada mutlakan ga kowane wali cikin sauran waliyai ko a halin rayuwarsa ko a halin mutuwansa yin wannan hanin huwar ruhu shine ruhi bi kulli tariqatin a kowace dariqa wa ussun kuma shine fandisho a kowace dariqa ba tijaniya ba kadai kowace dariqa sun hana haka ballantana da rikin shi tijani ya kana ɗan shugaban ƙasa kuma ka je gidan gwamna kana bara kana roƙo ana yi tozarci fa kan mu'ridin biman ihadi ziyarati li kasrati jalihi bi mabna tariqati fa kam da yawa an samu wani dan uwa wanda mu'ridin ya kau da kai ya bar ɗariƙin shi tijani biman ihadi ziyarati wai dan an hana wannan ziyara wai ya za a ce karka ziyarci wani wali don haka ba zan karɓa ba da yawa an samu wanda suka faɗi irin wannan suka kau da kai suka yi karban da rikin tijaniya wai saboda an ce musu ba ziyaran wani wali don neman madadi ko tawassul li kasar tijali wannan da yayi dan komai ba sai dan yawan jahilcinsa yawan rashin sanin sa bi mabna dariqati akan fandisho da harsashin da ake gina dariqa da ka san harsashin da ake gina dariku gaba daya da ka san haka da baka inkarin nan ba domin dukansu wannan shine foundation su domin dukan zuwa ga manzo Allah suke to kuma ka kama wannan zuwa ga manzo Allah ka kama zuwa ka kama wannan ko ma'abota mazhaba malamai zai ce kai ba malike ne kuma kai ba shafi'e ne kuma kai ba hanbale ne kuma zai yiwu ba zai yiwu ba man kana nabizan biza sharti ko ومن كان نابزا لشرط المشايخ يبوء بخسران وطرد وخيبة دانك كما يسني مي fadin irin waɗannan abubuwa ya sani wa man kana nabizan duk wanda ya zama mai yin jifa da wurgi da shartil mashayiki da sharɗin da shahanne suke sharɗantawa a cikin ɗariƙoƙinsu to ya bugu bi khusrani ya sani zai koma zai komo da asara wa ɗardin da kora wa khaibati da tabewa Allah ya kiyaye walazim widad al-khatim yana daga cikin sharuɗa na shiga ɗarikan shi tijani kalzimci widad al-khatim san shi yau tijani duniyan wa barzakan a duniya da lahira wa kulli muqaddim muqaddamin kuma ka lazumci san duk wani shehi wanda yake abin gabatarwa wurin laƙana wurdi ko khalifa ko kuma a khalifa na shehu tijani ka lazumci san kowa wa kulli khalifatin shine ce maka da dukkan wani khalifa na shehu tijani ka lazumci san su wa hafiz widadahu bi sahbi kuma ka kiyaye san shehu tijani cikin sahabbansa wa itiratin ka kiyaye san shehu tijani cikin danginsa cikin iyalansa wa illa idan baka kiyaye san shehu tijani ba cikin sahabbansa da danginsa ba doritta take a kore ka aw sulibta ko a maka salbu a tube ka li shikwati saboda rashin arzikinka saboda ka zama matsiyaci Allah ya kiyaye ma'rifatul maula bi ma'rifatin nabi معرفة النبي بعرفان قدوتي معرفة المولى sannan ka sani a sanin muridi ga Allah baya cika bi ma'rifatin nabi sai inda sanin manzon Allah sanin Allah yana hada da sanin manzon Allah shine fa ma'rifatul maula kaga sanin Allah bi ma'rifatul nabi yana hadu tabbata ne idan an san annabi domin yana haɗa ne da sanin annabi. Sanin Allah na haɗa ne da sanin annabi, wato sanin Allah baya tabbata sai da sanin annabi. Wa ma'rifatun nabi shi kuma sanin annabi sallallahu alaihi wasallam bi irfani qudwati yana tabbata ne da sanin shi tijani wato tsani. Sannan wa salli alal wara. Kayi salati ga sauran talikai. Salatal janazati irin sallar gawa, wato kai mahalitta sallan gawa. wato ka kau da kai gabaransu ka kashe su a zuciyanka ma ka musu sallah ka juya baya ka wuce ka kashe su a zuciyanka ka musu sallah ka juya baya ka wuce shine kai ma mutane sallah irin sallar gawa ka kyala kowa kurum ka fuskanci shehu tijjan da dari kasa shine wa salli alal wara kai salatin kai sallah ga halitta salatul janaza irin sallar gawa ka kyala kowa ka kashe shi ka manta da shi ka wuce ka bashi ka bashi baya ka fuskanci shehu tijjani bi zaka da yin haka ne ta kunu sadikan fil mawaddati kake zama mai gaskiya cikin soyayya wala ta'du wan aynayka anhu kada ka daga idanuwanka ka kalli wani ka kyale shi fa innahu ghayurun domin shehu tijjani mai tsananin kishi ne manzo Allah mai tsananin kishi ne Allah mai tsananin kishi ne fala yarda bi shirkil mahabbati kuma baya yarda da a tarayyan soyayya baya yarda da tarayyan soyayya an gane to wannan kenan wa salli salatal fard sannan kai salla salla ta farilla fil waqti a lokacinta ya daga cikin sharuɗan shiga ɗarikan shi tijani salla a lokaci muhtari kuma a jami'i shine kai salla sallan farilla fil waqti a lokaci zababbe bil mala tare da jama'a a jam'i wa illa in haka bai samu ba fa salli bil iyali kai sallah da iyalin ka bi khaimati a cikin bukka ko tanti wato in ya zama babu jama'a babu wanda zaka yi sallan tare da shi to ka dawo kai sallah da iyalin ka a daki an gane wannan a وبسمل بأول الصلاة لفضل هل مؤكد باليمين أعني وإزتي وبسمل بأول الصلاة لفضل هل مؤكد باليمين أعني وإزتي sannan wa basmil bi awwali salati ya daga cikin sharuɗa na cika ga mai karban ɗarikan tijaniya cewa ka rinka yin bismillah bi awwali salati a farkon sallanka wato a farkon karatunka na sallah lifadli hal mu'akkadi domin falalan da ya zo a kan yin basmala a haɗa ta da fatihatul kitabi wanda wannan falalan al mu'akkadi bil yamini falala ne abin karfafawa da rantsuwa a anish ina nufin kalmar wa izzati da ya zo daga ubangiji yana yi mai rantsuwa kalmar na rantse da buwaya na da Allah ya faɗa wurin falalar wannan yana yin mai rantsuwa wurin tabbatar da falalanta. zan maimaita wa basmil kai bismillah bi awwal salati a farkon karatunka na sallah wato farkon karatun fatiha li fadliha domin falalan da yazo akan yin basmala tare da hade ta da fatihatul kitabi al muakkad wanda wannan falalan abin karbafawa ne bil yamini da rantsuwan ubangiji ani ina nufin wa izzati da rantsuwar ubangiji da yayi yace wa izzati na gode na rantse da buwaya wato wannan yana maka ishara ne zuwa ga hadisin nan wanda ibn al-arabi al-hatimi ya fitar da shi a cikin fituwatul makiya da isnadinsa daga sayyidina abubakar siddiq Allah ya yarda da shi yace Allah subhanahu wataala ya ce ya israfilu ya kai israfilu wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmana wa judi wa karami na rantse da baiwata da karamci na. Man a bismillahir rahmanir rahim, duk mutumin da ya karanta bismillahir rahmanir rahim, muttasilatan bi fatatul kitabi, yana mai haɗa ta da fatatul kitabi, kamar yace bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, kaga na haɗa mimun da fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين to duk wanda ya karanta Fatiha ya hade ta da basmala ya karanta basmala ya hade ta da Fatiha kalan haka marratan wahidatan su daya to ishadu ku sheda ala anni kad gafartu lahu cewa na gafarta masa alhamdulillah wa qabiltu minhu alhasanati na karba duk kyawawansa wa tajawaztu lahu an sayyiati na yafe masa duk munanansa wala uharriqu lisanahu bin nar kuma bazan kona harshen sa da wuta ba wa ujiruhu min azabil qabr kuma zan tseratar da shi daga azaban kabari wa min azabin nar kuma na yanta shi daga azaban wuta zan tseratar da shi daga ita wa azabi yawmil qiyama kuma na zan tseratar da shi daga azabar ranar alkiyama wal fazil akbar da tsoron nan babba wayal kani kuma zai haɗu da nima al anbiya'i tare da annabawa wal auliya'i da waliyai ajma'i na baki daya to ko dan wannan falalan da yazo wanda in ka kula da wannan falalan zaka ga abin karfafawa ne da rantsuwa yasa yace ani wa izzati ina nufin hadisin nan da yazo Allah yana mai rantsuwa yace wa izzati wa jalali وجودي وكرمي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم متسلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة اشهد على أني قد غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت له عن السيئات ولا أحرك لسانه بالنار وأجيزه من عذاب القبر ومن عذاب النار وعذاب يوم القيامة والفزع الأكبر ويلقاني مع الأنبياء والأولياء أجمعين شيني تشيوا بالحمد silmi marrahimin fatazfara ko fatazfira bima fi min khairin kasirin wafiyati wato silmi marrahimi amma idan ka zo karantawan ka hada ka sadar da mimun din nan ta arrahim bilhamdi da alhamdu shine wasilmi marrahimi in ka zo karantawa ka haɗe mimin arrahim ba kana ta bismillahir rahmanir rahim to mimin din nan ta karke ta arrahim ka hade ta bilhamdi da alhamdulillahi rabbil alamin haka ake karatu kaman kace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi an gani fatazfiran domin idan kai haka ne saboda haka ne zaka rabautu domin kace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin to baka rabauta da wannan asirin ba da wannan falalar ba. Domin a hadisin ma Allah ya ce, Man kara fatiha man kara bismillahir rahmanir rahim muttasilatan bi fatihatil kitabi yana mai hada ta da fatiha shi yasa dole sai ka hada mimun din arrahim da alhamdu sai ka ce bismillahir rahmanir rahim milhamdu idan kai haka ne saboda haka ne da hade mimun din rahimu da alhamdu ne fatazfara da yin haka ne zaka rabauta bima fihi min kairin da abin da ke cikin yin haka na alkhairi kasirin mai yawa wafidiyati da kuma fansan da ke ciki me fansan da ke ciki shine fansa daga azaban Allah da muka karanta a hadisin Allah ya ce wa ujizuhu min azabin nari kuma zan kiyaye shi daga azaban wuta ومن لم يبسمل للصلاة ففاته ثواب عظيم مع صلاة صحيحة ومن لم يبسمل للصلاة duk mutumin da baya yin basmala domin fara karatun sallarsa fa fatahu sawabun azimun to ya sani sallarsa ya sani lada mai girma ya kubuce masa amma sallarsa yayi an gani ma salatin sayyati sannan sallah ingantacciya ta kubuce mishi idan har bai kudirce farlancinta ba an gane in bai kurlince farlancin basmala ba wato imamu shafi'i ne wato cewa akwai wani kauli daga cikin ɗaya daga cikin mabuta mazhaba cewa duk mutumin da bai kudurce farlancin fatiya a haɗa ta da basmala ba to ba shi da sallah an gane da kyau to don haka ta kudurta cewa dole fatiha tana haɗe da basmala domin fatiha ai basmala tana haɗe da fatiha domin basmala ɗaya ne daga cikin ayoyin fatiha to amma ba za ka bayyana ta a farkon karatu ba an gane da kyau to amma ko da ba za ka bayyana ta ba a farkon karatu to ka kudurce wannan cewa ita basmala ɗaya daga cikin ayoyin fatiha ne don haka ne irin wannan ne sai zan ba shi da sallah ingantacce amma idan ka yi sallah ta da kudurta cewa eh Fatiha ita basmalar ɗaya daga cikin ayoyi ne na na Fatihatul Kitabi sannan wajibi ne a haɗa ta da bas da Fatiha ita basmalar amma kuma kai ba za ka yi ta ba saboda wasu dalilan ka hujjojin ka na hadisai to shikenan in ka kudurta haka kuma kai ba matsala sallan ka ta yi an gane amma ka sani lada mai girma ya kubuce maka wa wafi shuruɗa sannan ka cika sharuɗan sallah na cika da sharɗanta na inganci, itidalan sharɗanta na inganci shine daidaituwa cikin tsayuwa, ɗumai natan da kuma sa natsuwa cikin rukunai na sallah, wato cikin ruku'i ko sujjada. Ɗumaina tasgiri ne na ɗumanina, kamar ɗumanina sai a ce, ‘yan ƙaramin natsuwa’. ya kawo ne domin wazanin wakansa ta yi daidai. Na haka ka cika sharuɗanta daidaituwa da kuma nutsuwa. Walatan ƙorana kada ka rinka tsakuran sallanka wato kana yin ta da sauri da sauri. Kana yin sujjada ka ɗago, kana yin kana ɗagowa ka faɗi, kana yin ruku'u ka ɗago, kana ɗagowa ka faɗi sujjada. Karka haka. Irin yadda na ƙara dikin lihabbati irin yadda zakara ke tsakuran ƙwaya natsi. wa gaitu ma yujzi ruku'an wa sajdatan salasun min at-tasbih min ghairi surati wa gaitu ma yujzi ruku'an gayar abinda yake wadatarwa mai sallah cikin daidaituwa da nutsuwa a ruku'i wa sajdatan da kuma cikin da yake wadatar masa na natsuwa da daidaitu a cikin sujada karkin abin da ke wadatar maka ya wadatar maka daga wannan salasu min tasbihi shine kai tasbihi so uku a cikin su to in kai tasbihi so uku a cikin ruku'i ko sujjada to sai ya isar maka akan daidaituwan a cikin su da kuma natsuwa a cikin su amma min gairu sur'atin ba tare da sauri ba in kai tasbihi so uku da gaggawa to sai ya zama natsuwa bai cika a cikin wannan abin da kai ba ko daidaituwa bai cika ba a cikin wannan abin amma idan kai tasbihi a cikin ruku'i so uku da natse sai ya zama iya wannan ya isar maka daidaituwa da natsuwa cikinta Allah ya sa ku an fahimce ni to wannan ke wa uddat minaka da shuhudi balinnaha asasun wa umdatun wa mabna tariqati wa uddat ana lissafa sallah a cikin jam'i da kuma kula da sallah a lokacin ta zaɓaɓɓe kuma cikin jama'a ana ƙirga wannan minaka da shuruɗi daga mafi ƙarfin sharuɗa na ɗariƙin tijaniya cewa yana daga mafi ƙarfin sharuɗa na ɗariƙin tijaniya balbar ma dai ina ana lissafa cewa ita sallah da yin ta cikin zaɓaɓɓen lokaci a jama'a, asasun ita ce fandisho na addini. wa umdatun ita ce ginshiki na musulunci wa mabnat dariqati kuma ita ce harsashin da aka gina dariqin shi tijani dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa innal ahada alladhi bainana bainahum as-salat alƙawarin da ke tsakanin mu da tsakanin abin da ke tsakanin da kafirai shine sallah duk wanda ya bata ya kafirta Allah ya kiyaye za mu tabbata nan inda mun karanta daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين